إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga wata na shawwal hijira shekara 443 wanda ya dace 24 ga watan 5 2022 ga shi dai bayan hutu na tsaye da karatu cikin sha'aban an shigo ramadan an yi tafsiri kuma shawal ya kama yau da farkon karatunmu na bulogul maram yau za mu yi darasi na 90 daidai kwance goma ya tara a kalma ta hausa kenan darasi yau na kenan 90 daidai kuma ce goma ya tara shi za mu yau insha Allah muna cikin bayani na cikin kitabun nika muna bayani karshen karatunmu don bawon da ya arme ba da uzinin waliyin shi ba ko iyalan shi mazanaci ne iya cikin dai bayanin arme da uzinin shugaban shi shi ne ƙarshen karatu makahin na akwai yan tambaya guda biyu suke da alaƙa da juna masa'ala ta arme tambayar da take irma ta masu jinmu ne haka tambayar da take mijinta ta ce yana tuhumarta yana zarginta yana zarginta da aikin banza to wannan arman ya lalace ko kuwa me ya gyaran arman ɗanwa a haka aka a haɗi ana haɗin wannan magana sau da yawa cewa idan miji ya zargi matar shi a ce armi ya lalace ba a lura da a wani wuri ne ko a wani hali ne zargi ke ɓata armi ba dukkan zargi ba ne ba yake ɓata armi zargin da yake bata arme zargin da ya hudi karara kuma har ta kai gaban alkali wurin shari'a ya yi itirafi burcin cewa ta yi zina ya ganta tana zina ko cewa ciki da ta aihuwa ya ce ba nashi bane ba da wani ne a wannan hali ne ake cewa in ya yi kara gaban alkali an tuhume ta da hakan kuma ta ce ita ba ta yi ba ya mata ƙarya a nan ake li'ani bayan li'ani ne wanda za ta yi rantsuwa guda hudu tare ta biyar da hushin Allah a kanta in gaskiya yake shi kuma zai rantsuwa hudu tare ta biyar da Allah tsini ne albarka in abin da ke da ba gaskiya ba ne a wannan hali ne ake raba su ba ma kowa haddi ita ta kare ma kanta azaba ta haddin zina da rantsuwa da ta tali ali shi kuma ya kare ma kanshi haddi na kasafi da rantsuwa ta li'ani to wannan shine ake cewa shine nasi yazo karara na tarim abada haramta arme tsakanin su har abada kenan ba kurin daga ya zarge ta bane ba a ce babu arme a'a ko da da ya kara akan zargin ya yi kara cewa ta yi zina da aka ce gaban shari'a shaida babu ili'ani ta shi ba zai ba wannan ma arme yana wannan ma bai kashe arme sai inda ya yi rantsuwan ne shi ne yake bata arme kina kan haka wannan ana kawo da kalmar sau da yawa illa an san zargi iya karye mutunci da bata zamantakewa ta mu'amala da mace babu cin mutunci ga mace kamar ka zo tuhuma abinda ba ta yi ba na zina wannan abin babban cin mutunci ba karami bane ba wannan mu'amala ce a gyara a yi yayi wa juna amma baya bata ari sai cewa mijinta ya sake ta a shi namiji ne ce ya sake matar shi bayan kwana ko arba'in ta ce bayan ya yi kwanaki sai ya zo ba ta ne ce ma babanta munce ta zo ya ce kaza kaza kaza ce a nan ta ce baban na ta ya ba shi haƙuri ya mai da matar shi sai ce ma uban matar to ka gaya mata na mai da ta shi kenan to wannan da ta zo kin a gaya mata dai yan uwa a kai a kawo ba a mai da tan ba yanzu sai bayan watanni kuma aka zo aka yi wani sulu sai wasu ke ce a tun da cewa ba a mai da ta ba kenan a tun ta kare inda a ya kare a ya kare ba haka ba ne tun da ya ce ya mai da ta daga da ce ya mai da ta yanzu ta koma ba maganar lissayin wancan na baya kenan aramin shi iya nan kurin ta yi ta waye ne ta ƙi zauwa tana gidan babanta amma tana nan ƙarƙashin igiyar shi in ba sakin ta bai tana nan matar shi kan dan uwa ya rike matar shi da kyau kuma ƙara zai je kai ya zaɓa shi matar shi mutuƙa ya ce ya maida ta kuma da abin da ke nema ka ce na maida ta shikenan amma idan baka ce na kana akwai a jahilce iya zuwa biku ne ina so iya so a maido ta ya ce ya zace ta iya so iya zuwa iya hira iya lalaba bai ce bai maida ta sai mai san shari'a ba kana haira kana lalabawa har aka yi wata wata wata akwai ta jini ku an kare ta zama mata ka kashi da layin zaure wani bisa shari'a ba amma kana da ta kaji da mutum kudi wani mata ta name da ta baka bukata wani laba ko yadda ta ko lalaba ta na mai da mata ta shi kenan ko ai ta yi kuma hatta ko mota huce a bar bisa shari'a ba kuma ta zai ta shi bisa mai da ba ana jayayya har lokaci ya kare mutum ka baka ce ka mai da ta kuwa kenan tana nan tana idan kurkuku na wata an gani sai bayani na za mu tashi ya ce wa an abi hurarata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bayna almar'ati wa 'ammatiha wala bayna almar'ati wa khalatiha abu huraki bar labari radiyallahu an cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a haɗa tsakanin mace da ammata ammata uwar babanta ya ko kanwa ta babanta suke ciki ɗaya da babanta kowa ɗaya ba ɗaya kowa ba ɗaya kowa ɗaya da ciki da babanta ita ce amma wala bane malatu wa khadatiha ba a gama mace tsakaninta da ƴar uwar babanta yar babanta ko kanwa babanta ba a gama su wannan shi ne aka ce cikin tarihin mata muhammadu da allah ya haramta wannan su ne suna ta ƙaro dama wani sima bai na fitar nasa ƙudani ya kawo lamar salam maganar haɗa yalwa da ƙanwa dan ba amma nan maganar mace ce da sai kana arman mace sai ka ga iyar wanta ko iyar ƙananta baiwa ka haɗa su kana harman mace sai ka ga yadda ko kanwata baiwa ka hada su amma nan bayanin da yake yi aljama'u yake magana hadawar ba arman ba ba hana ba ka armi mace ka sake ta ka armi diyar yadda ko diyar kanwata an baka eh ba hana ba hadawa ce Allah ya hana kai hatta da yake wasu sama bai mafatai ne Allah hadawa ke hana ya da kanwa ka armiya wani abu ya ka dalili ko mutuwa ko rabuwa ya ka kanwata inda mutuwa ta ko sakinta kai ta ƙare idda kaga alwanta kana iya mai an baka shari'a ba ta hana ba yan uwa akan samu wani hali abin kuma ya ma kowa kyau uwayenta da kai na kanka hada wannan abu akan samu su da yawa akan hada mace arme da wani dalilin zamantakewa ko wani kwadai dai a wajen wanda aka bakin sai ta zama ta shafar ta zama sam su kuma uwaye suna son wannan arme ko sun kama kuɗi da yawa ba su abai lalace to a nan idan wannan ta ƙiya aka tambaye ƙarwar ta ce ni wani baba na amince ku ba nan shi kenan sai waccan ya sake ta in bai kwanta ba radda ma sake ta ya ɗaba a makanwal kaya dama ya ba san hudu ba ya ce kaya a bar su a can ba san hudu ba ya kai kanwa gidan shi kenan ƙari kaya daga bayan sai da aka yi da ke dama abubuwan sai kaya kuma zai bata zama alama a takaice masala ce duk ana iya koma magana kyauta wannan ɗani da uba na iya koma kan kyautar shi akwai bambancin komawa kan kyauta na ma'ahi da wanda ba ma'ahi yana da haƙƙin kan koma kyauta da wa'ahi shi daban ne kenan dai a takaice masalar gamawa ce Allah ya hana amma ka arma ta mutu ko ta ka saki wannan kana iya arme inda an baka haka aran wata wata duk wannan ba hana ba hadawa ce Allah hana kwar wa an wannan ruwaya ce wanda bukhari ya kawo haka imam muslim ya rawaito wa an usman bin affan radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu al-muhrim wa la yunkih rawa muslim wannan ruwa ta subin affan yana ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce almuhrim wanda yake cikin niyya ta aikin haji ko umara shin almuhrim ya yi niyya ta aikin haji ko umara lokacin da ya sa harami ya labai galama umara ta fi hajjar shi ne muhrim to lokacin da kai talbiya ta aikin haji ko umara ba ka iya armi ba ka iya armo mata kuma kai baka iya armama wani taka misali da yanka ce baka ba da kuma kai baka amata wani ba ina taka ce baka cikin harkar arami ko kai kuma da yi ba magana ke wa fi ruwayatin lahu wata ruwa ta musulun wala ya khatu kuma wala yi khatabu alaihi shi bai neman armi ko nema bai kuma ba a nema a wajen shi shine wala khatab wala yukhtabu alayhi sai wannan ruwaya kenan wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وموري متفق عليه ابن عباس يبان labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya arin maimuna wa muhrim yana cikin harami kun bukhari ya ka muslim ya ka kayan za ka ga akwai tufka da warwara a zahiri na an ce annabi ya ce mai harbi bai yi ba a yi bai nema ba nema wurin shi nan wance annabi sun zana sarki zama ya yi harbi ya harbi mai muna iya cikin harbi to wannan akan yi ɗaukar mususiya akwai wurin to amma ganin abin da ya tabbata masala ce da ƙwarmar malamai sun kai ta kawa kanta yanzu mun ji wannan ruwa ta ibn abbas ibn abbas ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimuna iya cikin harami bukhari da muslim sun kawo ruwa yace wani muslim an maimuna ta nafsiha radiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal tabar labarin annabi ya almeta yana wajen harabi bai cikin harabi ya rubuta wannan hafiz bin hajar radiyallahu ya kawo wannan ruwaya ya kattaro ma ita ya bar ma ita wuri ne wanda malamai magabata an kai an kawo kan warware wannan mas'ala wanda ɗan kadiba kaga shi na kace za ka ga ruwaya a bukhari ko muslim a ce ruwa ce shata ba ta da ifin isnadi a cikin hadisi na shaz don akwai wasu ababe wanda suka zama ce shaz a shuzuz a nan a ce duka mutane su kata ne a mantattu ne ba wanda ake tura magana shi duk abin da ake bukata ɗaukar magana ya tabbata mutum wanda yake tika amma sai aka kawo wasu maganganu daga masu martaba irin tashi ko suka hishima ko suka yi shi yawa suka magana shi ma ya kawo tashi amma ta wannan guda ya ta saba ma ta wannan mahi yawa ko mahi kari wajen wajen sukakin wajen da wajen wajen dab akan shi sai ta hada hadisin shazi saboda mutum ba ta da izini amma dole a ɗauki magana mahi yawa dukkan su mata wajen ƙarfi rike haddara ta amince da sauransu ke sun yi shi yawa kuma ko kuwa wannan ya yi shi zama dam ya yi shi matsayi shi wani ya abu shi haji ba ta jin da ifi nan shi ba da ifi ne amma a ta jin da shaz ba hujja da shaz ana sai hujja da mafus wanda mafi yawa suka kawo ko mafi ƙari matabbata tabbata akan wancan to yanzu wannan iya daga cikin wannan shuzuru ibn abbas sahabi ne kuma na ya tabbata ibn abbas ya wannan magana nan me asalin gama maganar da malamai hadisi abun sanin abun suka kama ganin na farko ibn abbas cewa hadisin na usman bin affan na annabi ya hana harami ba harami cikin harami ba a yi kuma ba a amsa ga dumi harami ce sannan kusa abin da tafiyan kowa sun zaka za magana kan shi to ibn abbas ya ka annabi yayi an ce abin da aka lura akwai waham mutum ya aka takwata wani dan kuskure ganin ibn abbas wannan arme da aka ibn abbas iya shekara kusan bakwai ne zuwa takwas aka yi wannan abin don abin yawa kana a shekara ta tara a umra ta rama da kace umra ta kada umra ta kada umra da annabi ya je bayan sulhu da biya shekara ta bakwai bayan sulhu da biya da ya koma ga shekara ta ta zaka ce ai ta shidda ne akai akai akai sulhu da biya ko ta bakwai zo yin umara a wannan shekara ne abin yau kan sai ta ibn Abbas iya yaro sai ga ita maimuna da abin shawa na ta ƙara ture magana ibn abbas ce annabi yi wani arman ba iya cikin harabi ita mai muna ruwa musulun ta ba da labari ita da abin shawa ta ce annabi ya arme ni ina cikin hu halal bai cikin harabi arme ni ka zo kenan ita abin ya shawa kuma da man ita ya ma ba mu na shekaru dacewa da abin bayan shi akwai ruwayoyi daban na sahabbai wasu kawo labarin kamar da ya kazo na magana da ibn khadij wanda shi ne ma mai kai da kawowa tsakanin annabi da ita maimuna ka dole shi ka kare magana kenan aka yi rinjiyar da magana hadisi ibn abbas hadisi nishaz wanda yake mahfuz hadisin maimuna ita karan kanta ta ba labari manzo Allah ya alame ta ne huwa halal ba cin harami ba ala kulli hal al muhim kurin wanda yake cin harami bai armi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba armi na harami huwa halal ya armi bai cin harami shine kurin magana aka ga magana anan gaba daya sai wa anuqbah bin amir qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج وقت بن عمر كيتوا من ظن صلى الله عليه وسلم ياتي مهي cancanta da sharuɗa da ya kamata a cika sharaɗin da aka halitta farji mana da kai almi za ka yi aka ce baka an yi arni a kan sharaɗi kaza kai yarda aka baka wannan mata dalilin wannan sharaɗin da ka bada kenan haƙƙi ne ka cika wannan sharaɗi amma mun san da sharaɗin da ya zo wanda ya saba ma duk tayin Allah an cika shi kaga ban cika shi matuƙa ba lahi ba ne ba misali ana kan hujja wannan abu kowace abu dai amma akwai magana sananna a cikin addini na maganar duk sharaɗin da ya saba da tayin Allah ba a yi shi misali kisa barira lokacin yantar da ita da masu gidanta suka so su yantar da ita suka ce a masuwa sharaɗinsu in za su ba da ‘yancin barira alwala lahun walicin barira nasu nema dumin sun sayanta barira ta ba aisha labari ana so a sai da ta taimake ni in sami ‘yanci ta hanyar amma sun ce walicin wa'annin sai ashe ta ce a kije kice musu ni dai walici na ta ce a sun ce ba sai da ba sai dai walici in su za ba walici walicin ta manzon nan sai ya shigowa Aisha ta ba da labari radiyallahu anha kaji kaji abin da ake ciki da masu gidan barira yace Aisha kyare su cikin saya cikin saya kaje ta nan annabi ce mata ba a ki ce ba ke da ta ba ce kin saya kin kuran inda sun sai da akari aisha ta ce musu ce mata ce musu na yarda shikenan ta ciniki aisha ta sai barira an kare ciniki manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo hannun bari ce ma bala aqwamu ishirin shuruɗin ma'ana sai tafi kitabillah me yasa mutane suke kawo sharaɗin da bai cikin littafin Allah ta kullu sharaɗin kalmar kitabul duk sharaɗin da bai cikin littafin Allah littafin Allah wa kai ba ko da sharaɗin ɗari ne a ban za ka yi shi yace wali ce alwala liman atak wali ce iya nan ga wanda ya yantar doka ce sanan tana nan ba mai canza ta an suka sanar ta wali ce a musulunci da duk wanda ya yantar da bawa shi da wali ce kenan sharaɗin da suka ɗauka kansu a banza ne manzo Allah ya ce duk sharɗin da aka wa bai isa ka jibe cikin littafin Allah ko ɗari ne a banza kaga kenan anan ciniki yayi amma me mai ba sharadi to ƙarshen ake cewa to kenan misali mutum ya zo ya ayi arme ya kace wajen arma kace amma kai ba magana kunciya da ita na arme ta amma ba zan bata ci ba ba sha bacci ba sha a ba arme yana ta iya nan ko ka hudu iya nan banza shaddun banza ne ci a kanka sha a kanka kwanci a kanka dole kuma baka bada kwana ya rabawa ka shaddun na kawo ko na ci da sha sauransu ana iya mace da ce haƙƙi na na yaƙi na ci ko sha ma ba ka harami a ce ba ci ba sha ba kwanciya ba harami ba ne ba amma ta yaƙi daga baya haƙƙin ta ce ta yi ta ina mata ta yaƙi daga baya ta ce ta yi amma ba a yi babu wani abu amma ka ce akwai wanda malamai suka sabani misali sharadin da malamai suka sabani ya ba da ɗiyar shi amma ya ce shi ya ba da ta amma ba a mata kishiya shi bai saba da ta Allah ba hakkin shi ne ya mata kishiya Allah ya ta kishiya kenan ko ya wani wannan kurin kyale shi wani kamar ba ta kagurin nan wasu na kawo hujja annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina ali ya so arman diyar abu jahal amma ta musulunta ba ya shi ta musulunta ba sai manzo ya samu labari cewa ali zai arme zai ma fatima kishiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'arada biyar da ba tabbas amma ya kawo dalili ya ce na ji ali zai wa fatima kishiya amma ina wa yuribu ni ma yuribu ina gudun fitina da abin zai tada ma fatima rai hankali na iya tashi ali ka cika shi da haka muka da ba ali ya annabi ya hana ali ya wannan armi na da ya abu jahal ga fatima rai da Allah kamar cikin malaman hadisi abu saqal wani ya kawo na mas'ala ta ce bambancin magana shi wannan kowa ya sani ba saɓani wani musulmi zai da ya ɓata manzala rai nan ba don arman ba ne ba aka aikin ta haƙi a ɓatawa annaba rai ta dama annaba hankali shi ya sa aka aka wuce magana kai annaba ne baka na kai don ɓata maka rai baka so a ɓaje ka an ce wannan sa kashi ba wuri babu wannan ba wuri ba hujja bace baka kawo kace ba wa diyanka an kace har ka halu ta sana bace kin Allah ta Allah ta Allah kana shi arme ko mutane akwai mashirmi wani mutane to me sai sai yake ce ka ba mutum kace kai mata kishiya ya yarda ta yi tsiye biyu bakwai wajen goma sai ya kamata ya saka sabuwa da Allah ya kace baka yarda ba ka cuta yanka cuta na daga iya goma ta ki kauni yara magana wani bai magana wani yaya wani bai yawo ka ce kawai da gidan minista kai ba wajen kishi har yanzu ka cuta sai na rata ka ga bai gyara ita ta ka bai gyara ta ka kada gidan ka gabata ka gidan gidan iyalanta ta bar iyalanta na duk abin da ya shi sai ta kama kai kawai ka ba kan kwada na haka to a wancan misali sai ce ya alme ta akan sharadin bai hudda ta daga gari sai da wani gari ne amma anan za mu zauna bin da ba ka wani gari sai ce ya riga to a nan bai damu da gaba bai damu da gaba sharɗi ne na iya ana yi ko a ce wani gidan wani gida ne bai hudda ta ko unguwa ce bai bar unguwa ko na ce ya riga shi da maka shi shi ya ci bai daga daga ko kan misali ake misali ake misali ake misali da mutane eh na arme ta misali tana aiki kace ka yarda ta aikin daga ba baka ce baka yarda ba dan akan haka arme ta me sa ka yarda kaka yarda a takaice maganar da kike ka anan duk inda ba saba shi inda bai saba shi dan littan Allah ba duk abin da kuka na shar'i wajen arimi haka baka diya akan shi to ka cika kaka yaudara an waka samun matsala da yawa wajen mutane wajen bangaren arimi misali yan uwa akan sun sai ta tana lakwal yace yar da ta yi ta ida ta misali tana na ta ida ya da ya kare ce a shi bai da ba abaka ce karatun gaba da haramun ne in wasu da maka sa wani magana ta haramta karatu mata baka yarda ba baka yarda ba ta yi karatu amma ka mutum mai magana ya zo ku ya faɗa ya kai da shi gida ko a jimri kaza an ga maza da mata ko da shi gida an ga da gida mun namiji ya riba ta duk wannan inda ba ɗaya musu ba su zuwa ya za ya za ya wani abu in ɗaya mata ba su wasu karatu a ina za a samu wani magana da wannan in wata ake kawo magana misali misali bangaren misali ta 'yan sanda 'yan sanda misali akan samu sarrafa aikin aikin police za su ka nuri sai Allah ne mai da namiji da al'umma ce da mace da wani ne sai Allah ne mai kiri dole Allah ne ana bincike sai Allah ne mace sai Allah ne mata dan ana ana bincike wani abu kun za ka fara jika haran ne Allah ne kuma wannan abin da ake na abin ta'addancin wannan shiga ban masallaci dole ya bukata ki zo da kayan dole abin tuka ka ka shiga da ban masallaci mata suka taimaka samun hannu cikin hijabin su ce zaka tako su hudu kaga an sa cikin hijabin an sa cikin hijabin kaga nan namiji ya kamata a yi akwai wuri da yawa iya bukatar gaskiya ba ki nan aka ce to a kai ga talaka ba a wannan ba gaskiya bane ba kai kai da ka amsa kuma ka so ce da maka da magana farko ma amma bayan ka yarda sai an zo gida ka ce to ka yarda kake zan ke shine yace in ahqqa shurud an yufa bi mastahalartum bi furuja manzon sallallahu alaihi ya ce mahi haƙƙin a cikin sharuɗa da ya kamata a cika abinda aka halitta farji da shi abinda aka baka arme saboda shi muttafaqan ruwa ce muttafaqan alayhi bukhari sun sun kawo wa an salamata bin al-aqwa qal rakhasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ama awtas fi al-mut'a ثلاثه ايام ثم نهى عنها da salamatu akawa ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya rangomi a amin autas amin autas tana alaka da yakin hunain bayan wannan abin da ya kana a hunain a handak annabi ya biyu abin da aka yi na neman dan bugawa a wannan wurin yakin yake yake da alaka da daidai bude makka an ce yawa kana a shawwal shekara ta ta takwas bayan bude makka an bude makka a cikin ramadan nan salasalam bayan kwanaki ya huta bayan ramadan a shawar da ya huta zuwa a da abin da ya wakana yakin hunayen da ya ce wani kisa shi ko na iya muta iya bin yakin hunayen a nan abin ya wakana na magana ta abin a ake a za su ce ko su ce a shekara ta buɗe maka duk magana guda ce za ce an za ku ce an mafatar fata maka duk ɗaya ne magana don a shekara guda yan watanni ne ma abin ya wakana kansa kansa wata guda ne tsakaninsu to nan maganar a nan zama mun ji wannan ruwa ta salma annabi ya ba da rangome na muta'a ya muta'a arman kwantara ka armamace a kan lokaci ƙayyadadde na armeki arman sati guda ko wata guda misali na ba kai wani gari ka je garin kana buƙatar ka aje kana sha'awa daidai kwanakin suka yi ka tutuna a ramuwanci bakin kwana goma ko kayan da ƙari harkoki na koma ya ajiye a baka mace ko ma a garin kana iya da daga ce ka biya bukatar ka amma da karuwa ya ga wani mutu da karuwa ko waji ko duk ɗaya ne a karuwa ma aka ce biyan da kake kuma daman shi a cikin alaman mutu'a ba magana gado ba magana idda ba ciyarwa a ramar mutu'a ba gado ba ciyarwa ba idda ba garin ba ta karanka kudin da gabata da shi ta cito ta kudi gabata abin da gabata shine haƙƙin ta bata da wani haƙƙi bayan wannan abin da gabata sai ta ci hukunta sai ta wanda garkurin ta shine kuma ba idda kullun sai sabra shi kenan ta kare da kai da ta jini shi kenan sai ta sai ta mun kuma ba magana ga wasu kan kai wannan shine to farkon musulunci an samu daruwa ta nisantar gida da sha'awa gudun hallaka manzan ya ba da sauki an rika yi ma daga baya na ya ga autas ta zama ga magana haibar to autas ta yi baya a kan haibar haibar shekara ta bakwai ce autas kuma shekara takwas ce ke shi za ka magana za magana zama magana autas a nan kuma za magana ta haibar na annabi kenan ya ba da rangwami na yin hakan a shekara ta buɗe maka za mu ce wanda wannan shine marhala ta ƙarshe sai kashi anan dan yace salasta ayyam kwana uku akai bo bari ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kalma ke cewa رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتع ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame a shekara ta auta zamu ce ta takwas shekara ta buɗe maka ce abinda ya shahara sunan ya yi abu ya yi kwana uku aka ba da dama kuma aka hana kenan maganar an yi amma bakin kwana uku shike na aka soke ba da shi ba aka ana yi ba bakin kwana uku annabi kuma ana shine karshen ma abu duk da nan ruwa ta gaba wa ana ali radiyallahu ta'ala anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an almuta'at am khaybar muttafaqun alayh sayyidina ali kibala wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muta'a a shekara ta khaybar khaibar shekara ta bakwai ce kuma ma yake cewa nan kuma an kama magana autas shi ne duk dai magana ƙarshen magana dai ta autas sai ƙarshen alamar duk da akwai wata magana cewa kenan an halitta an haramta daga ba shi aka an wa haramtawa guda biyu da halaka ne aka haramta shekara ta khaibar kuma aka halitta daga baya aka hana a shekara ta autas wannan magana ce masu bare maganganu da yawa akan ko masu ganin cewa biyu shine aka wa haramtawa da halatta su idan kuma masu ganin da su da biyu yanzu dai wannan ruwa ta kawo magana haibar ta sayyidina ali kuma ya kawo ta ruwa wadda wannan ruwa bukhari muslim sun kawo ta yace wa an wata ruwa da sayyidina ali yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa wa an akal humur al ahliya yawm khaybar akhrajahu sab'a illa ba manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana mut'a ta mata ya hana cin naman jakai a ranar Khaibar kenan a Khaibar kin ma kenan an bada dama da ai amma a wannan shekara aka hana a cewa mun doka an yawa kana utas tabbas dai wannan bin yawa kana maganar haramtawa a Khaibar ce annabi hana ne ya kawo akan hunan haliyar jakin gida ayi maganar maganar jakin daji halaka ne jakin jakin daji halaka ne na gida ne haram ina musu ta zebra jin wannan shi halaka ne ta jiki annabi ma ya ci na mun shi ba lahi bane ba a wannan shekara ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine adana ya isko tukwane na dawakai da na jakuna an tukwane ana cin abinci ana da ruwa a khaibar ne ai ran da ya isko tukwanen jakuna da dawakai sai sa aka kihe tukwanen naman jiki amma ya bar tukwane na naman dawakai wannan kuwa tabbata da kanan to nan masu kawo tawilin bacin dokin sa'a nan aiwuya ta sa an samu matsala maja'a a haibar to ina an dami matsala ce maza za ta jaki ma ya inda ruwa ce wannan ne kun bayan da hadisin asama na annabi ya sa kai an yanka an yanka tace an yanka doki a madina muna rayi annabi yana rayi a takaice da kenan shi magana a masallacin doki kurin mu anan muna da nama kurin dokin ma ya tsada gaskiya kenan ka ce ka sai dokin ma anan wani ya gyara ka ka sai sa yayi yayi ara doki za ka kwana na miliyan guda ma a doki eh balle ya ce doki magunji kenan a take ta kawai mu anan gaskiya muna da nama ne shi da ana rigima magana doki amma inda wurare da yawa doki kamar kowar dabba take nan ƙasar larabawa haka laraba duka nama doki a cikin jake ba abinci ne kurum duka ji a bautar kuka sai kurum mun yanka ba doki mun ta yi madina cikin wata otal kuna cin abinci aka mana ana kama layin abinci cikin abinci da kake so sai wani muna tare da shi sai ga doki ya ce doki ba ce doki ne doki wace doki wallahi doki ake ce ce kuna muku jiji an ka naman doki a cikin layin flagging ake sai da a madina ya wuce wa maki ya ga doki ce doki ne kai da muka ji a takaice wannan mazhaba ra'ayi na mazhaba ya kawo haramta doki kuma abin ya zama to wannan haramu ne duk da Imam Malik a wajen shi shi ma bai matsayin haramu din gariya sai ake makaruhi makaruhi amma daga baya sai malaka suka ce haramu ne gaba daya ko ya mal bata haramu ne gaba daya kuma kuma saka cikin malaka ma sai dalili ba dalili zahiri da yace doki haramu ne karara kullun watan al-khalwal bagal al-hamir takabo zina kullun shine da khairu wala bagar don kwa ku ado wace ba ci wannan kuma an kala labarin wasu neman su ne illa shi magana hamir da bagal akwai nasi kan da haramta amma magana wannan nasin bai kawo haramta bai kawo haramta doki waccan aya kun labari ne alkhairu wal bagal wal hamir takabu wa zina da doki da jaki da alfadari don ku haku ado kurum shine labarin da ya bada ba ce ba ci ba can illa nasi na jaki ya zo karara an ce ba a ce haramun amma doki kurin nasi ya zo annabi an ce a gaban shi kuma an ce a madina kuma ya hana cin jaki amma ya bana ce an ci naman doki wannan annami ya koya kai kai haka ne mun da mun ci dama ana yanka abu take na mai tun shekara annami ana yanka amma ba shi a Niger sai a kai kasa can masu ci a kai musu to yanzu dai mu yi da wannan ruwaya kan mas'alar سي وعن ربيع بن بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك على يوم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيلها فليحل سبيلها ولا تأخذ مما أتيتموهن شيئا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان wannan ita ce ruwaya da tarihi wannan magana an yi ta haibarci a ne shi dai a wannan magana a nan sallar salama ya yi wannan hudu ba ko sanarwa a buɗe maka yawa wannan abin yi wakana a nan sallar salama ya ce inni kuntu azintu inni kuntu azintu da kuma sirta bin sa ni na ba ku uzini kenan a da na muta'a da mata ku yi ana muta'a na ba ku uzini amma ku sani wa inna laha قد حرم ذلك الى يوم القيامه wannan abin da ya wakana yanzu aini yace Allah ya haramta wannan wuta a tashin kiyama ba an ba duk wanda da ka wani wani yayi wani yayi sama labarin bane ba annabi ya sama labarin halatta wal bi sama hana bane ba amma wannan ta tabbata manzon Allah ya hana yari kuma yace haramu ne a tashin kiyama dan haka sai yace faman kana indahu min hunna shay duk wanda yake da wani abu ma'ana yake da irin wannan mata na mut'a tare da shi a yanzu falihul da sabila ya sake da shamata layya ko ko a wajen karin mata maza ka barta shi magana mana gaba gaba gaba ta hanyar ta teta an akwai irin mata ta mutu a wajen ka ka ji wannan labarin yanzu ka barta kuma wala ta khuzu mimma ta mushi na ba ta ka 100 akan mutu'a an ce zai halarci to duk abin da ka bada mata ka amshi kurin kurin ka bata kurin ka sake ta kurin ta gidansu kaka amshi ko kaɗan abin da ka bata ya zama nata kurin an ƙare haka annabi hukunta kuma shi ne ƙarshen al'amari ke Wani hadisin shi ne hujja ta duk abin da za a kawo maka na halitta ma arman muta'a bai halitta shi ne shi a suka rike hayyau da tare-tare iri-iri ganin wasu bukatunsu daban suka halitta shi suka halitta ma kansu irin wannan arme za ka a iran wannan harbi ana yi ana yi a iran da sauran inda yan shi'a suke kari suke zama da gindinsu suna wannan harbi na kwantara kana yi araman sati guda ko kwana goma ko ta da dai aka kwantara a gurin gabiya ta in ka kare bata kuma ta gabar ta kamar karuwa dai gasu nan kurin haka suke abin ya yi muni ma gaskiya kware ma wannan shine kan yanzu dai almuhimmi ana a takaice kurin musan da cewa araman mutu'a haramu ne arme na mai suna arme na zaman dindindin shi ne arme sai kawo wata mas'ala hadisi na gaba inda wannan ruwan ta musulma ka ta abu da gashi dai abin da ta fasani wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallila lahu ibn mas'ud ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma al-muhallil wanda yake arme dan ya hallata wata mace da aka ma saki uku wal muhallil lahu wal muhallil lahu da wanda aka halal wal muhallal wanda aka hallata ma misalin mijin wanda zai ke so a mata a mata araman hul'i a mata arme na a mata arme dan a sake ta halitta mishi suka ta dan arman dan to ma'ana inda wannan ke shiga cikin tsinuwa wanda ya arme wanda ya arme ne da niyyar haka misali wani mata ce ta wani mutum ko abokin shi ko ɗan uwa iya tausaya musu na rabo su ta wannan gaskiya akwai an je in arme ta saboda ta koma gidan mijinta wannan ko da bai gaya mijin ba tsinanne ne ko bai gaya mace matsinanne ne inda shi mijin zai shiga cikin tsinuwa shi kuma inda sun gama baki da wani kai je ka armi matata da Allah don in koma gidana ana ka anan kowane tsinanne ne gaba daya sun a cikin tsinuwa amma wanda shi misali mijin bai sani ba sai wancan ya tsiri shiga tsinuwa tsiri ya yi don haka mun yi bisa mai labari mun yi bisa sashi ba Allah sam gaibu kan san gaibu ba amma ya sani to kan ma ka shiga suna ka sani to amma inda a gan baki kowa san mun ya sani kenan ko an yi bata yi ba ko an yi arman bai yi ba kun bata halitta gare shi akan samu masu haka don na san da wannan aka wani lokaci an ma aka yi yaro ne kama ce kwarai ya yi yada hali shi sai ya gan shi kima da yaran ya ba shi kudi gaji kaɗan matata ya ba shi kudi ya je aka yi arami ashe ita wuya take ji a can da da aka yi arami ta arami ɗan gidan na shi da ta je gidan ɗan gida ita ce ya gidanta shi iya jira kwana biyu ta fito shuru sai su koshi kaya sai ce ina zuwa ita dama ita dama ba shi ba ita wannan yaron ne jin damu yaron ne gani ji yayi dai take ta ta kai ya ce kai yaro ya aka ce ya ce kai da ku shirin yaro kai da ku shirin yaro kai mutum maza ne wallahi shuru kurin kun shi kan daga nan daga nan kurin kun ta je gida kun da zaman ta wallahi sai da zaman ka ga shi ka ga da ma shi da ma da ma da ma ka da ma ta shi da shi da ma ni alimi da ma ba wannan sai shi da ma ba shi kuɗi amma shi ne alimi kuma aka dace tana son shi kuma ta samu ginin take so wallahi haka aka yi kurin shi ke nan ya dangana amma an jima an jima ta ya ya ya ce da yaro to ba za ki to yanwa akan samu wani lokaci wata mas'ala kuma mata ce za ta je shi mai arma bai sani ba wanda zai arma bai labari kun yi ganta ga sanar alhaka ta yawa ta mai daɗin baki ya shigo bai san abin da ke ciki ba akwai haka nan kuma ta masu barin garinsu da wani gari don bada sau da akwai wani matan an san alaƙa da mijinsu ko kaɗan ma kaɗan banza akwai wani matan an san su ko wani matan alaka to sai wani gari daban ko ta unguwa shi wani ya gaza kuma ya gaza wala kurum shi kenan da arha ita gurin ta dama dan ya kwanta da ta shi kenan to irin wannan aka irin wannan armi lalle tana da haƙƙi lahin yaudara ta yaudara to amma fa wannan yaudarar ta ba ta hana kare dalil dala ya kare wanda malamai ke magana mijinta ya gama baki da ita wanda ke malamai ke magana kanta ki je ki yi arme ina shirye in kin karya ina gida to wannan magana mai kari cewa shi ma in dai aka yi laifi gaskun na wazara amma dal ya karye me zai karye dan duka magana tana wajen mai arma in shi wancan da ya arme arme mai sunan arme da kwanta aka yi dale shi dal ya karye dal ya karye sai sai tafi so bangaren laifi na yau zara da aka yi amma dai dal ya karye duk magana tana kan shi mai arman shi ne jigo magana duk alamar kan take mai arman shi ake dibawa a gama baki da shi laifi ko a cikin laifi mako amma an bagan baki da shi ma da yayi shi ake diba a takaice irin wannan da mata suke yi su kewaya su ga wani to wannan lalle tana laifin yaudara amma in dai wanda ya arme ta kuma ya je ya kwanta da ita za mu ga bayani a gaban insha Allah in dai an kwanta arme to arme ya zama arme arme ya zama arme in dai an kwanci arme wannan kuma laifi tsakanin su da Allah amma dal ya kari in dai za mu ga amma arman da aka yi sai an kwanta saduwa ta arme wannan ruwaya kenan sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu az-zani al-majlud illa mithluhu maganar cewa mazinaci wanda aka ma bulala bai arman wata mace sai alwashi wannan talakin zani ila zani ila zani da an musu gago shi magana wannan magana ke na gaca nan mazanaci ba ba anan ba magana tuba kuma mas'ala ce ta ake ka ta kufu'i kenan ba a ba mutumin da aka san yayi zina an mai haddi wa yake mahaddi yayi yarin wa yake mahaddi na yarin an wane ne salmai ayin magana ce kashi zai nan kenan salmai ne an mai bulala ɗari kuma yake so jarumi to ba a ba shi ɗaya kamar ma yadda dai ya man iya akwai irin shi wata ta ta mata bulala wani ya gama su ana sami ta mata mata bulala wani irin sai sai su gama su yarbe tsakanin su amma ɗaya kamar ma ba shi amma ce wannan duka ba maganar tuba ne inda tuba ta wuta ta ji ma kabala an ce an tuba an kare abin da ya huce ya huce an da ya ce an tuba wannan magana ga magana kufuyi na maganar an inda ake samun wannan mas'ala ta inda abin ake haddada wani abubuwan mu a nan kawai tun da ba na haddin ake ma amma na magana dai idan mutum wannan shi ake ƙarƙashin wannan da ake magana hana arman mazinaciya duk wannan magana ce ta in ba tuba wani ya zo jin abdullahi bin abbas ya ce na yi zina da wata mace ni zina amma allah ya arzuta mu da tuba sai na so in arme ta sun suka ce mun a'a baiwa marmeta don a zanen lafi da zai da amshi zai wani mazalaka al'almomin ne ke wannan allah haramta an bazina ce ba mai armata mazina ci allah haramta wannan masu imani to shi kuma wannan dama shi ma da ta mataki sun yi ko kamar ta mun tuba ibn abbas ce wannan aya ba wurin ta bane ce fanki ya fa maka kisirin fa alayya dan da aibata ce ga ka aibata inda lafi na doka ya da kila yin shi wanda ne ba shi nutsuwa ne ta cewa ba lahin komi kenan mace inda ta tuba wani miji ya tuba ba dogon magana ba duk wani magana ce ba tuba misali an samu taman iya taɓa mai haddi ya gyara ya tuba ga Allah ko ga Allah ba ta zama diya ai ba ba shi diya tunda ya taɓa taɓa mai haddi ba haka bane ba wannan abin da ya wuce a tabbata cikin makabala abin da aka an tuba to tuba ta ta goge da abin da aka yi ta ta wani mutum laifi ya tuba ba ka wannan magana ta tuba shi da ta wanke baya yawan ba ba wanke bayi wajen tsarka zargabe ka zarga labarin sabai ma me ba su yi ba cikin sabai abin da ya wannan masu yi masu koma ga Allah sun Allah sa cikin layin bayan Allah na kware sabai man man sabai wasu ma kisa suka yi wasu wasu ma suka kashe musulmin wasu musulmin suka kashe musulmin suka kashe masu ko suka kashe musulmi da hannu suka kashe musulmi suka musulmi illa suka tuba Allah amince su sai su kuma layi wanda aka wasa mashi da aljanna wasu aka musu shaidar aljanna kenan aka ce an tuba ba magana doko baya bai dace ma ka magana baya mataka an ci antu ba sai wa an aisha radiyallahu anha qalat talaqa rajulun imra'atahu thalatha fatazawwajaha rajul thumma talaqaha qabla an yadkhul biha فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من أسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه عائشة رضي الله عنها labari cewa wani mutum talaka rajulun mar'atu talaka wani mutum ya mata shi saki uku ta mun san dai saki uku da yawan da muke magana an san na lokaci guda a yi saki uku ko ko daban-daban wanda dai an san wannan sabanin magana nan nan da kurin ma'ana mun san dai sakin uku wanda cikon cikon ne wanda ba magana komai kurin sakin da ba komai ukun da ba komai kan shi fatazawwajaha rajul sai wani ya armi wannan mata na maganar kare da likitan ko da ya arme ta sun mutallaqaha sai sake ta abal ibn dukhul biya kahin shiga daki da sai sake ta fa arada zawjul awwal an zawaja sai mijinta na farko sai so ya mai da matar shi a ce ku tsaya ai aje a tambaya ai an mu ba kwanta ba yaya shi ne ce fasu'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zari aka mun aka mun ana tambaya akan wannan armi yaya yayi ko bai yi ba fa qala la annabi ce armi ma'ana bai halitta wannan mata ga wancan mijin hurku wani mai sharadin hatta yazuqu al-akhar min usailatiha ma za ka al sai wannan na biyu ya dandana zumuwarta yanda na hurku dandana an san magana kenan sai ya kwanta karshe da alim wannan akwai rifa'a mata rifa'a ta zo tawa an ce nan da suna tawa ita da ta zo da ta aka yi arama rifa'a ya mata saki na uku ta san ba komi sai ta aran wani ta sabo sai ta ce ya rasulullahi wallahi wani ka mu sunan shi ta ce wallahi inda ka san wannan ko zanan ta ka san geze wannan zanan ya san geze wannan zanan haka yake kada magana na kenan ba ƙarfi bai ba kunta kenan kenan zakarin bai mutu haka ma'ana magana take bai ba kunta kenan ba ba magana ba ban san ƙarfi bane ko ba ba kunta ban san ƙarfi bane ba zancen kenan bai kenan bai da zama namiji mai zuwa wajen mace kurum bai motsi zakarin annabi sai gano annabi sai da ya rushin dariya sai gano a turjiyar tarjiya in tarjiya la rafa'a a na soki yake koma wajen mijin kirfa ko annabi ya gano magancin mata da kana magana ma har ta soki mijin ka san mijin na wallahi ka san wannan ke zan haka yake annabi ya sai ce soki kenan ta koma mijin kirfa ko ko na wace la laiwa abin da kiran haka ne kenan bukata ta biya ba an kuwa har haka yake bai motsi to arman dalbe kare ba dalbe karewa sai wannan mijin da kika arma ya kan zunwoki kin ɗanɗani tashi kenan kun san juna kwanciya ta armi kenan abin ta kawo babu mota kan shi tun da bai zaɓi da kenan zaɓen zai kenan sai ta kanta ce bai zaɓin ta kenan kowa zake ta ba da wata damar sai dai kuma na kwanta kenan a takaice kenan magana kurin kenan arman to wannan kuma ya kara mana hujjar cewa lalle da gaske mace ko tana niyyar yaudara armi da kai kaga ai wannan abin da annabi kullum annabi zalla ce bai yi ba rashin kwanciya da wancan bai yi ba amma annabi ya gani mun wata ta yi arman ne don ta koma kiratan harko ko amma za annabi ce ba a tun da kina niyya ta yi tara arme don da kare ba a kurin kwanciya da nasa rashin kwanciyar arme ya sa kiranin salama ke ce ba bai yi ba amma inda an kwanta ko me ta gani ta kai inda miji misali ba ta yi abin shi ya kwanta arme aka saduwa arme shikenan saduwa ɗaya aka ta arme suka san juna kunce ta arme shikenan dal ya kare can kuma hukunci daban na wadara da aka wannan shi ne abinda yake wani maganar kenan kare araman kare dal kuma da Allah ƙwarya maganu da yawa kan tattalin musta'ar wanda za a ɗauka ya biya wannan biya bukata ta kwanci a takaice dai araman dal sai an yi arme shi mai arman ya yi arme da niyyar arme kuma ya kwanciya an saduwa ta arme ba wani aka rabu wannan kuma tana halitta ta kuma gidan mijinta wanda mata take ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها زكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته